الفاتحة الرحمن نستر آمين آمين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عرف الضالين ضياء من العاجل لبرية المصطفى ضيائي وإذ أن ربي قد اصطفى أراه أعطاه المنام كأنه أريد مراد الكائنات ومصطفى توجهت من عالي بك ولا تائبا إلي ولي حب رسول والاقتفى اليوم تلك الماسك لقلب طائرا إليه بثوب كالداني مجرفا لفعلان أبيات بأول مسجد بمولد أول عالمين تعبوا بمكة بالركن العظيم بزمزم أجر على أبرار قلبي تصوبا فاذكرك أتلو إن بيتك أرتدي أدري ينادي وعمي قد انتبه ألا يا رسول الله اجرني بدورته تزيد بعقدي فقلبي تفوق إذا قبل المأمون عني قديم تبدل قولي إنني ملبس الجفا حبيبي حبيب الله وهو قليله وأدركته روحا كريما ومقتفى شكورا حليما ملتقاسا وملجا رؤوفا رحيما خير من قد تعنفا وأول كل المسلمين حقيقة وأول من أتى الشريك وعنفا فلا قال في اللسان أول قرأة وقالته كل الرسل كل له اقتفى فأتى إمام المرسلين وتلك هم وذلك ممدوي سما وتجربا لولا أن تبقى آخر الدار هل ترى من الآل ما يبقى كآيات مصطفى فقد ذكر هذا الرب يتلوه سرمدا وكيف تهاجم على الحديد على السماء دلائل لا تلقى لغير نبينا بخلق وخلق عنده وجه الخفا دلائل كالشمس المنيرة المختفى سوى عند أمام لداء له شفا أروني الأمثال العتيق ومن كدا سمعنا لسكان الأولى من تخلفا فأنا بقري كالسراج والكرى لعثمان شكلا ذا قمودين قمقفا ومن تعبير المؤمنين وسلمي عليا للبدين في القرب والوفا دلائل أوان مونعات وأبهلا لا مالك في الدور وأعلم من جبا والذين قد أما الفتيلة واكلا على الشيء نغما من قسوم ومن نبا وألقوا دروي فالصلاة وهلكلا نبيا كدور أو صيام لمن طبا عليك دعاء والترك أن تواضعا لغزي جرى التمكين والقرب والوفا ومن ذاق نام الذكر والتون فانيا فهلنا مسر المتقين وقتيبا به وإليه المن به مجاله خلق ينال الكل أخرجنا من قبل لأليله وأملنا النار فرجا مشرفا وأحيا فإذا فاز موتى لقومه وبالمرض على الأنفقون كتشفى لموسى مياه من رقام تفتحت وبالقلب خير الخلق إلا لو نيبا وقد بلغ البان الكليم وإنه له الحق بدر من دعاهم إلى الوفاء سليمان ملك فاخر الجن بينما قد ازداد ملائكتي ملائك من كفى وأدرى لله كريم جلاله إلى الخلق للعنق العليم متصرفا وإني به أسري وأسري بجري لدى العبرة العليا أرى متعجبا عليه صلاة الله ثم سلامه يقربني الدجال عني قد أتى عليه صلاة الله ثم سلامه على الأولى قد ولوا بخير الاقتفاء عليه صلاة الله ثم سلامه ومن واله شيخا وعدلا ومغتفى عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب وكل الذي قضى من القدر والمقدار ما قال قائل ضياء من آل البرية مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ضياء من الهاد البرية مصطفى يا ريم إذ أن ربي قد اصطفى قال مولانا وشيخنا وإمامنا وقدوتنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم نس رضي الله تعالى عنه يتي هذه ضياء wannan hasassaki ne min alhalil bariyati daga daga hadi mai shiryar da talikai gaba daya mustafan wanda yake zababbe khiyarihim zababban zababban zababbu idan anna rabbiya yayin da ubangiji na hadistafahu ya zabe shi a gare mu habahu wa adahul maqama ka'annahu muridu muradil ka'inatu wa mustafa abahu ubangiji ya yi masa baiwa kala kala wa adahu ya bashi almaqama maqami ka annahu kai ka ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muridu muradil kainati shi manufar muradin nan na kasantattu ne gaba ɗaya kuma haka din ne wa mustafa kuma shine zababban su in tawajjatu min ahli bi qawla sa'iran ilayhi wa li hubbur rasuhum wa libtafa shehu yace tawajjatu na fuskantu min ari daga iyalina bi kaulaka daga can kaulaha sa'iran ilayhi ina mai tafiya zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam wali hubbun ina da soyayya rasulun tabbatacce wali iktifa'un kamilun sannan kuma ina da cikakkiyar biyayya gare shi يوم بنسب الماس بالقلب دائرا إليه بشوق قرداني مدلفا yofa sai ga na ayofa iyakon din ainihin wato senegal kenan nan dakar ita ce yofa sai ga na kuma daga nan gari ni a bilasmalmasa wani gari da ake ce masa ba- Las- lasmalmasa a can a cikin espaniya ne spain tsakanin tsakanin majibu dare a nan garin yake tsakaninsa da da da da spain da da- da faransa No.
shine las las balmasa No.
sunan gari ne da'irar ina mai tashi a sama ilaihi zuwa ga manzo Allah bi shauƙin da bege qaddahani ga haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗi mautani mudinifan lokacin da ya zama mai kusanta zuwa gare ni ita wani shi wannan gari lokacin da shehu ya tafiya sa ta farko ma a jirgin ruwa Na'am.
ya je wannan gari ta wannan gari ya bi daga Maroko ya bi ta maje kudare ya shiga wannan gari sannan aka shiga babban jirgin ruwa kuma aka tafi har zuwa har zuwa Jidda Hmm. بمهلا بأجياد بأول مسجد بمولد أول عالمين تعبها bibahara wato bara mu'annasi ne suka yi alif bibahara a wani otal da ake samun abincin kayan ruwa a jidda bi ajiyadi sai ga ni mun zo otal din ajiyadi nan kusa da harami bi awwali masjidin sai ga mun zo farkon masallaci bi maulidi bi maulidi aw fal alamina a wajen inda aka haifi mai mafi cikar halitta gaba daya ta'affufan a wajen kamewa بمكة بالركن العظيم بزمزم أسير مع الأبرار قلبي تصوفا bi makkata sai gani a makan makon gurgun bin rukunin azimi gani a rukuni wanda yake mai girma bi zamzama gani a zamzam asiru ina tafiya ma al'abrari tare da manya-manyan bayan allah kubutattu kalbi zuciyata tasawwafa sufi ne kawai tsarkakakke ne فبذكرك أتلو عند بيتك أرتدي مسيري للهادي وهمي قد انتفى Fal- fal- mm, ina ne?
بذكرك fazikirika atlu zikiraka ina ambatan ina karanta ainihin alqur'aninka inda bai cika wajen ba a wajen dakin kobar dakin Allahnka har kaji ina kaunar masiri komawa ta ilal hadi zuwa ga hadi wa ammi wato ainihin nibina kadinta fa ya koru gaba ɗaya bakin ciki na ya kore ألا يا رسول الله جد لي بثورة تزيل بها كلبي وقلبي sai تخوفا ga na gaban manzo Allah na zo na cewa ala na'am ya rasulullahi ya manzon Allah jidli kai mun baiwa mana bi zauratin da yar ziyara ko da so daya nuzilu biha karbi ta kusar da dukkan babban ciki na fa kalbi ta hawwafa zuciya ta fara tsoro kada fa ana ni zuwa ziyararsa إذا قبل المامون أني كذبه تبادد خوفي إنني مدمن الزفا idan kabila al-mamunu idan mamunu bayan na ziyarce shi ya karba yace anni khadimuhu ni hadimin sa ne to tabadda da khawfi wato tsoron na wadi ya watse gaba daya innani mud- mudminul jafa amma ni ina ganin na dawoma cikin kiyayya in ba a yi mun ba حبيبي حبيب الله وهو خليله وأدركته روحا كليما ومغضبا habibi kaga masoyina habibullahi shine masoyin Allah sallallahu alaihi wasallam wa wa khaliluhu shine badadin Allah wa ajraktuhu na riski ma ruhan shi ma ruhullahi ne kaliman shi ma abokin zancen Allah ne wa muktaban shi ma abun ji ne شكورا هليما مستغاثا وملجا رؤوفا رحيما خير من قد تعنفا shakuran abun godewa ne aliman mai hakuri ne mustagatan wanda ake neman taimakon sa ne wa malja'an manzo Allah mafaka ne mai girma ra'ufan mai tausayi ne rahiman mai jin kai ne khaira man qad athafa shine biyayyen wanda yake bada tsaraba ga bayan Allah واول كل المسلمين حقيقه واول من ادى شريك وانفا talaka la fil ميثاق اول برهه وقال له كل الرسل كل له جفا فاضها امام المرسلين فتلك هو وذلك ممدوه سما وتشرفا shikenan wa awwalul muslimina shine wa awwalu kullil muslimina Na'am.
manzo Allah shine farkon dukkan musulmi gaba ɗaya hakikatan hakika wa awwalu man ada sharika manzo Allah shine wa- farkon wanda ya fara kiyayya ga wanda ya tara Allah da wani wa annafa ya bada kokari kwarai da gaske ya tsananta akan haka Na'am.
bala shine wanda ya fara cewa bala qala fil misaqi lokacin da aka yi wai- wai wai- ko lokacin wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyati ayoyi gaba daya da mukamar suke wanzan jiya ta tafi daga manzon Allah babban su ke da alƙawari a tara tsawon zamani kaddara yalla kana gani min alƙawari daga ayoyi ma ya fita abin da zai wanzu da ayoyi da amma ka sake tsanan wanda Allah har sai ji daban-daban na mutujinsa aya da har sai ji ana cewa aya usarsu
فلذكر هذا الرو يتلوه سرمدا وكيف تهجم العزيز على السواء هذا الذكر وانا فشيني القرآن اللي كلمة من حتى لما نقرأ أبايا هذا الرجل ثم طلوه يديوش يدلوه ينا جيده كما كان نقرأ وكيف ترى جمع الحديث يا يا كيف ترى عليه المسلمين على السماء أو يتبار
والدين نبينا بخلق مخلق عنده بل
dalailu wato ainihin hujjoji la tufa ba za a samu irin su bane da nabi na ga wani annabi bi khalqin a wajen kyawun halitta wa khulqin da wajen kyawun kyawun dabbobi bari a kafa wannan abin ya bushe ba zai bushe ba tun da hu a wurin sa دلائل والشمس المنيرة مكتبت سوى إنها ما لا إلا شفاعة dalailu dalilai hujjoji wato kashamsi kamar hasken rana sun tabbata a hasken rana a duniyar da tsananin haske sun bayyana akan hujjojin manzon Allah ومكتبت ولا تقول وسوى عند أعمى في أوجه مكاو ما رجاء إلا هو شفا وإذا ما ما له شفا فأشد ولك رجاء إلا تنكر مكان تسع نعم.
إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب الذي في الصدور أروني أبسل بن باز نعم shugaban wahabiya wa saudiya shi ne ya yi ya yi munazarar shehu islam ya ce shehu islam kun cika yi tawili ga alƙur'ani ƙur'ani kuna yi masa tawili da yawa in an zo ma'ana wa da allah ya fi ta ya fi masa tawili ya ce kawai akwai abu da dole ne sai an yi tawilin sannan za a fahimce shi in aka ce za a bashi a zahirinsa ba zai ba zai bayyana ga mutane ba ana fassarawa da kan da ruga ana fassarawa da aikin annabi ana fassarawa da da da bayanin sahabbai ko tabi'ai saboda haka ana yin haka a tawili ita shi bai da tawili ba yace to kana so qur'ani ke ma aka karanta shi yadda yake yace eh to zan karanta maka wata aya idan ba za a yi tawili ba kuma menene ma'anarsa ga shi da makamu لكن الله تبارك وتعالى ان في ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا wanda ya kasance makawo ne a duniya a lahira ma makawo zai tashi kuma ba zai san hanya ba a ai kawo ne ai kawo ne Allah ya kasu da wani
أروني كأمثال الأكيك ومن كدا سراجا لسكان الأولى من تخلفا haruni daga cikin sahabban da ya bari da ya bari gab ga manya manya kun muna mun ka amsari a ciki akwai kamar abubakar a ciki sai sai na abubakar da kiku wai wa man gada da kuma sannan wa wanda ya waye gari firajan shi ne ma ta tira yake kalin guda da mazauna gidan aljanna man ta kallafa wanda ya zama halifa na biyu daga cikin halifofi سهل قليل كالسراج وهل ترى لعثمان شكلا ذا أموريكم an قفا afkari ka taɓa ganin wato wanda yake afkari wanda yake mai tsananin fahimta ƙwararre a cikin sani kafira ji kamar mutum da gidan aljanna shi ne zai sayi na umar faruku wanda mazala ke cewa kira ta hali zai na dinna wa an tara yanzu ka taɓa ganin wani mai sahabi irin manzon Allah ka Usmana kamar sayi na Usman ibn Affan shakalan akama zakum waɗannan zai ne ko kafa wancan shi ma su yake bi sayyidina umar da sayyidina abubakar shi usman yake bi ومن كأمير المؤمنين وسوي أديم بالسلطين القرب والوفاء amma ka amirul mu'minina akwai wanda ya taba yin sahabi mai girma irin amirul mu'minina sayyidi ali wasiru da wayin manzala ali shi ne sayyidi ali an jibril uban tabayi uban tabayi ya ni hasan da husaini bilkurbi ma ma abokin kusanci da manzon Allah wai wa ma da shi alƙawari جبائن أرى مقنعات وأبهرت لأن قاد بالسيس وأسلم والجفا dala'ilu akwai hujjoji da yawa a ba'atu wani taba ya gaji muku ne hatu mai warkarwa wa abhar ta gaji yadda ainihin mutane da yawa su sallama maka da an kada kiskisu da ita ne ma babban malamin kirista ya musulunta wa an zama nan jaba masu tsananin jaba ina suka musulunta وتزيد قد أما الوسيلة وكلا على سيد رحمة من قصوم ومنفا wanda dinu wannan addini na musulunci kada an man fasilata hakika ya kare duniya ga baki daya alhamdulillah wa adala sannan ya ɗaukaka ala dai a wusafi da dajin hasumiyoyin masu addinin nasarar rubaniyawa ke da shi ne dai da dajin su Na'am.
yawa mubaradin sa adira adira shi ne mubaradin sa dajin su kuma dai gidajen hasumiya da addinin kurbani da suke yi baya rahma saboda turmusa na asumi daga abokin ki gaba wa anna ba da wanda yake fito da gaskiya wa hal qururi ka salatu wa ajra nadiran lizurin aw siyamin liman safa yanda ya abokin magana na wa hal qururi ka taba ganin abincin dukiya wanda yake raya rai kasarati kamar sallah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya milali alina biha ya bilal ka hutar da mu da sallah ku samu hutu da sallah ku har kana na jira ya dore ka taba ganin na cikini da irin tsarin sarkin musulunci au kiyamin da irin tsarin azumin musulunci lima kafa ga wanda ya tsarkaka عليك بها فلترك أن تواضعا لرب ترى التمكين والقرب والسماع عليك بها لا أمرتك بالتوحيد النعم بالخير صلى وذلك أن كثير ركوع كثير ركوع تواضعا كان من أنت ذلك أن كما يجب على شكل إن كياك ترى التوكيل ذاك ذاك فكم تنتوى لربي وبيدنا والقربى تسجل دومك والصفاء بالخير ومن ذاق نعم الذكر والصوم فانيا وقد ذاق سر المزد والنعم وجهها kamar zaka ta amal zikiri wanda Allah ya maka karam da kadar ya ainihin ya samu daɗin nan na zikirin Allah Allah ya ba shi halawa da imani ya ji daɗinsa wa sauri da azumi bayan yana mai bala'i a cikin zikirin Allah ko cikin sallah ko cikin wani aikin Allah fa kada za ka sai ka lamun safaina hakika Allah ya ɗan kada masa sirrin nan maza hukun mutane wanda suke kusa da Allah ubihi ba shi ma an tabbatar da shi an shigar da shi cikin mazaje Allah ya ba mu آمين سيئوا إليه منه في مجاله وذاك ينال القدس أنقى وعذبا da shi ne wai ne da shi minu daga gare shi biyu a cikin sa majalu masabiyar sa ba a cikin sai da shi kawai yana kai ba yana kai yana kawo a cikin kogin ma'arufa da sanin Allah ba za ka ya namu kursa wannan da yin haka shi ke zai samun sarki na Allah an ka mafi sarki wa an zaba mafi sabda هناك تراه أو يراك فلا تكن وساويك لا تجد على ركب الربا haka idan ka zo wannan yanayi fatarahu za ka gan shi ainihin da sirri wani haka yi maka kashe fi aka yayi maka in lam takun tarahu fa innahu yaraka aw yaraka ko kuma shi yaraka fa naka ko lokacin sai ka yi fata yi mu maka saka na fa sai kai in ka zama saka na tarahu yawwa fa in lam takun tarahu fa in lam takun tarahu sai dan babu eh fa haram musa ne ka kenan yima فلما تجلى فلما تجلى ربه للجبل ها؟ جعله دكا وخر موسى saboda haka wai ma'ana shi dutse ya riga da shi babu shi to shi ma da ba mun kamar da zuwa to babu shi shi ma sunan sa ne ko ma sai ka eh an sami design tasbi eh magana sai anan ne girma har da musa sai ka wai wa ba su wani irin wannan ake mutuwa mutum ya mutu ya ya kana rai sai kan ya tafi sake da ya tafi shi ma Musa ya karfe shi amma ta sanin sirrin ta san ta ganin Allah a zuci domin ba wanda zai ga ubangiji da baraka wata ala da idani ya ce Muhammadu Rasulullah a duniya saboda haka annabi Musa lokacin da yayi wannan ya samu musuli ne a cikin sanin Allah da ganin Allah amma ta zuci yawwa shi sa fara ma a fara قال سبحانك نعم حكاك تبيتي سبحانه الله يجي سبحانك سبحانك تبقيك فتكريك تبت إليك نقوما كبا إيزوا بريك باب قوة بقوة سيكي وأنا أول المؤمنين akwai akwai bayan Allah wani akwai annabawa da yawa da masa amma bai yace shine awwalul mu'minina ma'ana shine farkon wanda aka bawa ilimin zauki ya ɗanɗana abin da ya ɗanɗana ka an Muhammadu Rasulullah shi ne gari kurukuru annan Musa ke ana fahimta karatun?
ولا تكن وساء na to wasa bai kawai yawwa waika kai kanka la tardo kada ka faɗi abin da kake ciki azari na ana ka ifan ifan ifan ka tsaya inda kake ka tsaya inda kake ka tsaya inda kake sirri ne la yura bil ahadath wala yuktabu bil bil irsal na saboda haka wanda aka bawa shi aka bawa ba har da yake haka ba ba shi da kaifiya ba shi da sayi duk ilimin duk kokarin ka ce a bincike ka gano yadda ilimin yake a ba za ka gane shi ba domin hali ne yawwa hali ne na mazaji ake kuma saboda haka ka tsaya a matsayinka yawwa harshen ka ya rike kuma zahirin ka ya bi shari'a eh mai sallah azumi da zakka da komai sarkai a zahiri amma cikin kai na tuka ka zuwa wajen mai kai
وقدر أسلاما كمثل خليله وأمت لأهلنا وردا مشرفا wannan mukamin kwani shi ne Allah ta baraka wa ta'ala ya ba wa mazaje karfin imani a zuciyarsu har annabi Ibrahim kasar aslama ya karya gumaka ka nufi da kalilihi ko kuma a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya karya gumaka a cikin maka guda ɗari uku da sittin ka nufi da kalilihi kamar abu faradin da shi ne annabi Ibrahim alaihi salam ko wa amma ila annaru kuma farkan wuta ta koma sanyi musharrafan madaukaki ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zo a kallon kurji a zo a kallon foundation a zo a kallon hanyoyi sanyaya abubuwa masu daɗi wanda aka ba wa annabi Muhammad irin kullum da aka ba wa annabi Ibrahim a zamanin sa وآيات إذا قد موت لقومه وبالمسجد على الأسفر متنشفا ba aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya raya matattu ba ya tayar da su sun rayu kamar kisa da muke faɗa ta matan nan wanda iyalan da ya mutu ta zo ta kama kafa da annabi manzo Allah yake da yake ta karanta wani ismullahi azam ta karanta kan nasa ya rayu ya tashi kuma ya girma an ce yana daga cikin har jikoki ya ma daga baya shi ma ya raya ga Isa ka kamar annabi Isa ba aka mauta sashen matattu ne ko ne da mutanensa wani masjid hakan nan nanar asamuna marasa lafiya kasar shafa sun samu lafiya bil masjid da shafar manzan Allah da yawa aka ruba lafiya manzan Allah ya shafa mai mara lafiya rashin lafiya ta warke ko kuma wanda idan sai gwani kamar ka tada ko ka tada ku ya kuma da idan a wajen yaki yace kai hakuri ka kace da annabi ya rasulullah an ga masa gaskiya ni mutum ne Allah ya yi ni kyau kuma ya fata suna gani na da kyau ina ni ina so a ba a dawo wanda ido na kuma a hannun nan ma a bani to ka kuma Allah ya shira mutar haka ya mai ido shi ke da sai ido ya koma kamar bai taba kuma da zanzarewa sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan mutum suna da yawa kamar Allah لموسى مياه من مقام تبدلت ومن قلب خير الخلق زاد ونيما Musa ne yawon annabi Musa an ba shi mu'jiza wanda wanda ruwa ya kokko min rohani daga dutse wanda yake irin dutsen nan dutsen ga dutsen nan mai gare gare din nan shine wato tafajjar miyahun ruwaye suka fito adadin jama'ar bani Isra'ila su goma sha biyu ban fajar ko min husna ta hajjar ta aina sai idanu ya guda goma sha biyu ya guda kugo daga wannan dutse kai wannan mu'jiza ce mai girma dutse bushashe a dake shi ruwa ya zangowa wala wannan mu'jiza ce mai girma amma ba ba ta kai irin mu'jizar Muhammadu Rasulullah wa min kabbi eh? wa min kabbi khairi da khalqi shi manzon Allah daga tafin sa ne tsakanin jini da tsoka da kashi akai haka ruwa ya rika zuwa sai da mutum dubu talatin ya sha wannan ruwa su da guzuri wani ya fara tsarin haka
وقد خلق البحر الكريم وإنه له انشق بدر دعاه إلى الوفاء وقد فرق البحر الكريم حقيقة أن موسى يا جفوف كوجين كلثوم da sandarsa shi ma ya tage ruwa gida goma sha biyu ya zama kamar dutse sandarare kamar ma ba a taɓa yin ruwa a wurin ba ya zama wurin busasshe gaba daya wannan musulunci ce ba babba amma wa innahu shi annabi muhammadu ba ba wai a alamin duniya ba a alamin sama kuma ba da dutse ba ba da hannu ba ba da sanda ba in shakkar wani nuri ya kawai da ɗan yakan su zuwa wata ko shi kenan in da abu yayin da ya kira wasu idan gaba zuwa suka alkawari suka ce in dai ya ya ce wata ta ya tsage ya tsage za su musulunta sai wata ya tsage biyu ya fi ya taho ya gangaro aka ce ya shiga ta hannun rigar ta sana ya fita ta hannun rigar ta ta can wani ya fada da mata su kuwaiti haka za su tabbata kamar jan Allah من سلم سليمان ملك سخر الجن بينما قد التقدم الهادي ملائك من كفى وإلى سليمان ملكه حقيقة أن باوى النبي سليمان ملكي والديك سخر الجنة أن قولي مكة الجنة كبادها أي أتي مسلم bayan kan adam a gori maka aljanu ka sarrafa su yadda ka ga dama menene aikin da suke yi وسائل كل بناء مطوع واخرين مقرن بالاسباب wani wasu gini suke wasu kutawa suke ruwa wasu aikansu yake wasu kawai su ne masu dafa abinci masu hikimar aka kore masa to lalle wannan mutunta ce mai girma amma bari ku zo da tafi wannan bai da ma kadai da kadama al'adin mala'ika shi manzan Allah mala'iku yake sarrafawa hatta shugaban mala'iku ma mala'ika jibrilu hadu musani sallallahu alaihi wasallam man kafa wanda ya ishe wa kowa wa asrabi illahu aljalil jalaluhu ila kulli lilwali alalim takarrima shi ne kuma wanda asrani nabbillahu wanda ubangi da baraka wa ta'ala ya yi isra'i da shi da ajana janna jalaluhu ya girman jalala ila kudusi zuwa masallacin baitul maqdisi lil qulwi masallan ne mai yaji da shi zuwa masallacin zuwa masallacin baitul ma'muri zuwa zuwa sama har zuwa arshi har zuwa gaba da arshi al ali mai madaukaki mutasarrifa yana tasarrufi da kansa wa inni bihi asri wa asri bihi la la rajul aliya ana mutahajjiba wani cewa ni asiri ina tafiya ne ina da daddare da yi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa asiri sai ga ni na nashe kuma da sirri da sirrin sa asiri na farko tafiya na biyu kuma nashe ba sirri da sirrin sa la da hadratil aliya abu halalan nan wanda suke madaukakiya haramu ta akiban kurakai ana gani na mutu akiban wato mai dindiba ne a gurin عليه صلاة الله ثم سلامه يفرقني الديان عني قد أفنى salatin Allah da amincin Allah suka fata kamar san Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma mai salatin yukan ribu ni da yaro ubangiji da yaro ya kusantar da ni daga zuwa gare shi kada afa kuma yi mun abuwa gare kuka na عليه صلاة الله ثم سلامه أرى اليهود قد ولوا بذل إلى اختفاء salatin Allah da amincin Allah saboda kamar san Allah sallallahu alaihi wa sallam har da huda in ga yau hudawa ga duwallo sun ba da baya da jillin a kaskanci idan kibari su kare a duniya عليه صلاة الله ثم سلامه ومن والد شيخا وأسلم ومختفى salatin Allah da amincin Allah da baka da manzon Allah abin walidi da walidi na shekhan wanda yake tsoho wa aslan shi ne asalina wa muktawan shi ne mai abin dina
عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب وكل الذي كفى salatin Allah da amincin Allah da baka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa min qawai da ana yin sawasabi da sabansa da kulli da zai kafa da duk wanda ya biyo bayansa في القدر والمقدار ما قال قائل ديار من الهاجر وهي مصطفى wannan salatin ba a yi shi bisa kadari a girman kadarin manzan Allah wanda bidari da farfadan darajar manzan Allah na taɓa mana bayanin kadarin manzan Allah da bidarin manzan Allah kadarin manzan Allah ba shi da iyaka a manzan Allah abin da ake cewa kadari abin da bisa ake auna shi da ma'auni yawwa a auna shi da ma'auni a gane yawan da ƙarshen sa to iya alƙadarin manzan Allah in aunawa za a yi da ma'auni farfadan da zai kare a gurin Allah to Allah ya ba da karatu kamar wani miƙidar sannan miƙidar kuma iya abin da yake da daraja na tsawo santimeter mita mi min min mita mi wani mita duk irin tsawo na darajar manzon Allah Allah ya ta aunawa har zuwa miƙidarin tsawon girman darajar azamar manzon Allah a wurin Allah Allah ya wani Allah to shi ne wannan shi ne haka kada ne yau gidan Allah kuma na taɓa yin cikakken bayanin ma wata akan akan wannan kadurin gidan eh domin misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka aikata aiki na alkhairi yau kana da rada ko ko to to in wani ya koya a wurin ko da ya koya a wurin kaina shi kuma shi ma yana da lada goma to kai za a baka ishirin kai da ya koya a wurin kaza baka ishirin to wanda ya koya a wurin wancan shi na biyu za a bashi ishirin shi kuma na uku za a bashi talatin haka za a yi bai ka gaya min iya alkadarin ladan manzon Allah daga koya sallah koya azumi koya haji koya kaza koya kaza koya kaza koya kaza annabi Muhammad ne ya kawo shi kuma duk wani alheri yana da kama shi a gurin sa a wajen Allah to kada wannan kawai in aka ce za a nuna maka kadarin manzon Allah amma ya kai sanin iyaka sallallahu alaihi wasallam to shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma qara qabilun ko yaushe mai magana yake ya'un hasasaki min al'adi bariyati daga halin shi halin kalgai gaba daya mustafa abin zabi ya tabbata a gare shi al-qur'an العلي قادر ذكر من قد عقل ما قد لا العاجبي وقد مضى مع رد لا المرتبى لشريعتي وقد لا نهزي عن بناك الى الرضا وعبده ما دمت عيا وانني ليرب حتى ينسي الكفن مغمضا ولنا ورب الناس سرا يلفه وعدا حتى عاد عنهم مفوضا فمن بايع البهتان بايع ربنا وذلك حكم في الاوامر والقضاء توكلت مختارا وكذلك مولنا لك الجزي والكرى واوفى بما قضى بعينة ميراث الرسول فعاجل جمال منها عليك الفوز والرضا وجالك يلهيني أبيت محركا وقد شاب قولي وللرب من قضى لك الله له الخالق ناسيا فعاد عميل الله ربي لنفتضى جمع الله شيخا قال لي بوجاهه جزاء كريم النعم شيخا ومرتضى عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب كلهم قدوة الربا عليك من الأهياء لما قال مكرم وغالي قابله بقرما فتقضى وغالي قابله بقرما فتقضى محبة على هاجبه وقد مضى قال مولانا وشيخنا وقدوتنا الشيخ ابراهيم يسر رضي الله تعالى عنه في قضائه قابل الكف وقد كان العالم قوت الهويه يا يكون كلمه من قولي متى قدام حفظ الحاشمين كل لوكتين da aka hukunta za a yi soyayyar manzon Allah tun sannan aka wani wa kalma ba lokacin ko ya riga ya wuce وعبدت لها المصطفى بطبيعتي وقد زاده في أن بدأك من الربا ما حضرت da al-mustafa tun wannan annan tun wannan lokacin ne na so shi ko ba a rafu wasa kun ko shi ke nan na so shi gaba daya bi da bi a kila tabi'a ta tabi'a ta ni da an tattara ne an yi ni da soyayyar manzon Allah kan da da kuɗi sai kuma ainihin an an bada kamilar yadda ya da ya bayyana kuma a duniya kamilar kamili ne rizal yardaddan Allah ne za da kuɗi wannan sai sai kara min soyayyar ta وعبده ما دمت حيا وإنني ليلوب حتى يمسي الجبن مغمضا wani haɓaku ina son manzon Allah ba na so shi ba na juntu hanyar matuƙar rayuwa ta a duniya rayayye wa inna ni cewa ni liyal hubu wallahi ina tare da son annabi hatta yusufi yumsiya hatta yumsiya da jabru hatta ya ido wato idaniya da wayi gari mukmiran aban lin bi wa shari'a tuka shikenan ya tuka da soyayyar annabi ولولا ورب الناس ذرا يهلكه وهذا واتى هذا عنه مروضا walimla dan me ba zan ga haka ba zan zama haka ba wa rabbun nas ubangijin mutane durran gaba daya yuhibbu yana san Allah ba da yi shi shi yake sa komai ya sa komai na cikin halittar وأعطاه يباشي حتى عاد حتى عاد عنه مفوضا كي أما يوم أن الله وكيل الله يبيك أن نبقى الله فأما يا المختار فيا ربنا وذلك هم بالأوامر والقضاء an baya da mutala ki har ya zama ka zama ma kai wa manzala wakilin wakili ne ki kaman baya da mutala wanda duk ainihin yayi mubaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya a rabbana yayi mubaya da ubangiji inna allazina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadu Allah fawqa aydihim wa dhalika hukmun wannan ba hukunci ne Allah ya yi shi bil awamir a cikin al'amuransa wal qada da hukuncinsa فكنت مختار الخلائق موهنا فدالي بالبرى وأرضى بما قضى Saba karfin mukarar halaliki na tuntuna zaɓaɓɓen halittu ga baki ɗaya mawuyin da daddare lagalibiya ina ƙaraburo hanyoyin a abokan ɗin ma'arana a libya alƙarra da take mai haske wa'arza wato na yadda bima kaza da abin da Allah ya hukunta ليلة ميلاد الرسول فهدني تباين منها الجد الفوز والنبا muwafaqar da aka yi a wannan dare muna can a Alibiya a Salafus wato sai ya zama na biyu da Jirajin daren 27 dai ga watan wato Rajab na Mirajin Rasul Mirajin Man Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka yi taro aka faɗi shi a cikin Iraji da Jirajin na manzon Allah fa'adali wannan sai ya kotsa mun da fa'ina abubuwa bundannu min a'arta bil fawza da ita ne nake samun babbar nake neman babbar rabo warrida da yadda Allah وذلك يريني أبيت محركا وقد شاب فوزي وولده من قضى ya rasulullah wadatu ka soyayya ka yunini yana yana ainihin rakkanar da ni rakkanar da ni a cikin soyayyarka ka abitu sai mu kwana mu a rika ma ana na bacci mu kada shi ya ba kauri sai ga sabe na ya zama mai furfura hud ma huwa ni hubbu shi kuma man kaza shi ko hubbu soyayya ta ba ta kare ba ba ta karewa فصلاه له الفالحة ناسيا قالوا أمين الله ربي لنرتضى يا رسول الله لك الله دنجر الله لك الله ما كلي لا ألقات ناسيا لكم بضاء سامين ولي أهدك غور ولي وجه القبرك فأحد أمين الله وأنه القول النام نا نا نا أمن تسل الله ارتبى يا ربي وانجدنا يا تتشيل لا قريم جزى الله شيخا قاتلي بوداته جزاء خير مني وشيخا ومرتضى Shaɗan lahu sheka, Allah ya saka wa shaida, tsara ni wanda ya jawo ni, wanda ya jawo ni ibi daɗi ga soyayyar manzan Allah. Shi ne shi Abdullahi bin Al-Hajj, wato ainihin shi Abdullahi bin Al-Hajj, wanda ya tura shi akan sirrin ma'arifa. Ya za a karimin irin wato ka- sakamako na karam- mai karamci, ni ma sheka, madallan shehin da kurtaban yardajen Allah.
عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب كلهم قدوة رضا Salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ali da halayen sa wa tsari da sahabbansa kulluhum dukkaninsu qudwatun ababan koyi ne riban yardaddin Allah ne عليك مدى الأيام ما قال مبرم وظالي يقابله بكل مهما قضى Salatin Allah da amincin Allah tabbata a gare ka mana ayya na matukar kwanaki ma a matukar kwanaki ma kana mubarau ko yaushe ne da ke yace a bari ya kalin hubbi wato shugaban kotun koli na soyayya eh, ya yi mun hukunci cewa ni masoyi ne hidiman timbawi mata kaza lokacin da ya yi hukuncin harkurar ورأيت لها العاجمي تلذذي ولمقالاتي في الخدود والمنكر فلا تريد الله جل جلاله وأسلفت ظاهري عنده ووزيره فلا خير الله لا شيء غيره وأحمد باب للمعين منكر وأجعله نسرا عليلا معزلا فيرجع لأقصى الذل يفتون كالذي يسوق إلى دار الشيم بسرعة ميانا ودايانا فحكمك نفسي وأخذ أخانا ولا ألون وجددا على الكفر خدشا كي يتم تلذذي عليك صلاة الله ثم سلامه تقوي بنور الحاج في الدين معتدي عليك صلاة الله ثم سلامه وحذر دموع الهود للبار فانقلي ونذكر كل المسلمين وترفع لنا راية الإسلام في كل منفذ عليه صلاة الله ثم سلامه ومن والديك بي وشيخي وديني عليهم على آل الكرام وصحبه فدولي يوم الخير دون منكبين
ونيم ملذي بالقلوب وممكني قال مولانا وشيخنا وقدوتنا شيخ ابراهيم رضي الله تعالى عنه يجي رايت منا غنينا كتنكنشي صلاة الهاشمي سوى يفن نبع سندني ترسل شيء من دائنا ونيم ملذي ما دلتم فكاتا بالقلوب وسكين ذكر رسولي إلى يزرون ومنكني ما يلقي ساموني رجعت به لله جل جلاله وأسند ظهري عنده ووجهه رجعت به na dawo da yi da magana lillahi zuwa ga Allah jalla jalaluhu da girman jalala da jamala da kamala wa asnatu zahiri indahu na dangana baya na da karfi na da zuwa gurin manzon Allah wa huwa sirri manzon Allah shine babban mutumin malami na fa ghayrul lahi la ja'a ghayruhu wa amadu wa kullu ma'aymin mumkini wala rabba ghayrul lahi ba ko ubangiji in ba Allah ba madaukakin sarki da baraka wa ta'ala la shay'a ghayruhu Allah ba shi da kishiya ba shi da kiri wa Ahmadu shi kuma Muhammadu Rasulullah ne ba kullin muhaifi shi ne kofar na ta ubangiji da baraka wa ta'ala mun kidi mai tsamoni wa al'alu nazaran azizan mu'azzaran غيرنا لأسر الذل بدونك الذي wa wa alu ina roƙon Allah nasara ne ke mako na ƙarshe aziza wanda yake mabwayi mu'azzara mu'azzara wanda yake abin karfafawa wayar da wayar da ya aksar duniya nextona shi sharon nextona ya samu kaskanta ya halaka ya watse kan ya bi halaka min kafin kuma wanda suka halaka a gabansa يسوق إلى الدار الجحيم بسرعة ميارا وديانا فهم كنفسه Allah nake roƙo ya suku bisurati ya kora da gaggawa ila darin jahimi zuwa gidan nan nan na jahima na wuta ya kora shekar minista na mayaran wadaya nan Allah ko kunka hukuncinka na fiji da karkar da su a karkarar da shi a kan su kafirai ne وأمزي أبانا والأنون وجديا على الغول وليا كي يتم تلذذي wa wa aka ce abana Allah ka ka kaula ka kunyata ibana wato ibaka ya abayi da kenan ministan harkokin cikin gida wani alona da musa alona wanda shine ministan kudi a wannan lokacin da ce da dukiyar daga a kan musulunci wa shakki dan Allah ka tsananta alal kuburi amma dukkan kafirci ka tsananta bakishan wato damka akan dukkan kafiran nan da na ambata da wannan da wannan ma ban ambata ba kai yutimmu talazzudi domin jin daɗi na ya shiga عليك صلاة الله ثم سلامه تقوي بنور الله في الدين وأبدي salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duka wuri ma'amadi Allah ka karfafi wato makama ta بنور الحق أسكن أسكن تسكية في الدين أسكن الدين عليك صلاة الله ثم سلامه وما السلم وأنه للباب فانظري salatin Allah da amincin Allah da kuka matan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma jakdumu alhudi Allah ka gaske ta dukkan taron Yahudawa na duniya gaba daya Amin.
bambuni Allah ta tsara su a waka ibadi da kogi وننزل كل المسلمين وترفعا لنا راية الإسلام في كل منفذ وتنصر كل المسلمين يا الله مسلمين دنيا أقول لك كيف تمكيت كواك نصرة وترفع عنا راية الإسلام يا الله كوك تكون النصرة في المسلمين في كل منفذ أتكلم ذكر مزرقا عليه صلاة الله ثم سلامه ومن والدك بي وشهر وجيبه Salatin Allah, salatin Allah, saboda da mazan Allah, sallallahu alaihi wa sallam, wannan salati min wani ka zo da wajen wani na ka zama ka za ka yi masa kafi wanda yake kogona wace ne shehi na waje biki babban malami na عليه وآل الكرام وسلي وتولي هدى الكل دون منكر ya Allah muna roƙon ka kai salati alaihi a gare shi ma'ana alil kirami tare da anayen su masu girma wa sami da kafarsa fasu kudi ya rubu da rubuci Allah ka kunyata yahuda wannan na gudu da rabo ina ma muna muna da cikin ba ne tsamo shi Allah kada ka tsamo su آمين.
amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين